الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا أشرين دا شدنكو غواتا جماد الأولى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دا مكة زوا مدينة dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wadda ta yi daidai da goma ga watan sha biyu miladiya ta dubu biyu da ashirin da uku kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair da ke cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurot a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Usulus Sunna na babban malami Ibn Abi Zamanin rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 25 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun ƙarasa karatu ne game da abin da ya shafi wato imani da ceto sannan muka shiga kuma babin da yake magana akan yin imani da fito da wasu mutane daga cikin wuta a wancan na babin imani da ceto mun karanta hadisi mai lamba ta ɗari daidai 26 to darasi na 26 ko to darasi na 26 jazakumullahu khairan darasi na 26 inda mun yi karatu game da abin da ya shafi imani da ceto mun karanta hadisi na 100 inda ainihin wato annabi sallallahu alaihi wasallam yake sufanta yan wuta yace za a yi nesa da su za a zo wucewa da mutum cikin yan aljanna sai ya ga wani daga cikin ‘yan wutan nan sai ya ce ya kai wane shin ko za ka iya tuna wane da ya shayar da kai ruwa lokacin da kake buƙatar haka a duniya a ranar kaza da kaza sai ya ce ko kai ne shi sai ya ce e ni ne sai ainihin wato wannan ɗan aljanna ya ceci shi wannan ɗan wuta ɗin sabida wannan ruwan da ya shayar da shi a nan duniya to bayan dai mun karanta wannan hadithin sai muka shiga dama shine na ƙarshe sai muka shiga babi na 21 babin imani da fito da wasu mutane daga cikin wuta yana daga aqidar ahlus sunna wal jamaa sun yi imani da cewa Allah madaukakin sarki zai shigar da wasu mutane aljanna cikin ma'abota tauhidi bayan wuta ta ci su na wani lokaci da rahamar Allah subhanahu wataala zai fito da su wasu kuma daga cikinsu ta hanyar ceton masu ceto a nan ne muka karanta faɗin Allah ta'ala ruba ma ya waddu lalzina kafaru laukanu musulmin mun karanta hadithi na ɗari da ɗaya a cikin wannan babi hadithi na ɗari da biyu da kuma hadithi na ɗari da uku wanda yana da tsawo sosai dukkaninsu suna magana game da wato imani da ceto cewa ranar tashin alkiyama za a yi ceto duk da cewa ceto yana da sharaɗi kamar guda biyu sharaɗi na farko sai Allah ya ba da izini ba haka kawai mutane za su waye gari kawai kowa ya je ya duba wanda yake so ya ce ya cece shi ba man zallabi ya shafa'u indahu illa bi idni da haka babu wanda ya isa ya daga kai ballantana ya ce zai ceci wani shi ma ta kansa yake kamar yadda mun karanta tarihi wato kissar annabawa duk su ma za a je neman alfarwar da ceto wajen samu kowa ya ce ta kansa yake har kuma abin da ya shafi shafa'atul kubra ko shafa'atul uzma wadda ita kadai wannan ceton babu wanda za a bawa shi sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam inda an je wajen annabi Adam annabi Nuhu annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa duk sun ce gaskiya su ma yau ta kansu suke amma ana zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana laha ana laha ana laha da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce zai je ya faɗi ya sa goshinsa ya yi wa Allah sujada ya yi ta yi wa Allah yabo da kirari har zuwa lokacin da Allah ta'ala zai ce da shi ya Muhammad daga kanka roƙi za a baka nemi ceto za a baka ceto to wannan shine shafa'atul kubra shine kuma maqamul mahmud wanda Allah ta'ala ya alƙawarin bashi to sannan bayan wannan ceto akwai wasu ceton wanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi kaman ceton da zai sake nema ‘yan aljanna an yi sikiri na an yi komai mutum ya tsallake siradiya ba ba zai shiga aljanna ba nan ma sai da ceton manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan daga cikin ceton da aka ce ya shafi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ɗaukaka darajojin ‘yan aljanna akwai mutanen da annabi zai neman musu alfarma a yi promoting ɗinsu a cikin aljanna suna wani matsayi annabi ya sa a ɗaga su daga wannan matsayin zuwa wani matsayin sannan kuma akwai ceton da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam zai nema wa babbansa Abu Talib ainihin wato wanda shi ma za a bashi wannan ceton ta hanyar sassautawa wannan babba nasa azaba a ranar tashin alkiyama da sauran bayanan da malamai suka yi da haka sannan kuma akwai sauran annabawa da sauran salihan bayi da shahidai da muminai mutanen kirki kowa gurgurdan abinda Allah ta'ala ya so yayi na karrama shi da girmama shi zai bashi damar ko alfarmar ya ceci mutum ɗaya za a bayi slot wani a bayi slot ɗin mutum ɗaya wani mutum biyu wani mutum goma wani mutum ɗari amma dukkan wanda za a bawa mutum kuma wala ya shafa'u na illa liman irtaba sharaɗi na biyu kuma ba za ka ceta ba sai wanda Allah ya yarda ka cece shi da haka akwai a baka damar ka yi cetan sannan kuma ba kai tsaye gaba gadi za ka je kawai ka ceci wanda ka ga dama ba a'a Allah madaukakin sarki sai wanda ya yarda ka cece shi kuma kaga duk wanda ya mutu akan kafirci ko shirka ko kaso ka cece shi ba za ka cece shi ba domin wala yarda bi ibadihi al-kufr Allah madaukakin sarki bai taba yarda bayan sa su kafirci ba haka duk wanda ya mutu yana kafirci to wannan ceton masu ceto ba zai ba zai amfane shi ba shine fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in da haka sharuɗan nan guda biyu a kiyaye su sune sharuɗan ceto ranar tashin alkiyama na farko shine izini daga Allah na biyu kuma yarda da wanda za a ceta to dukan waɗannan hadisai da muka karanta suna tabbatar da cewa ainihin wato ceto gaskiya ne kuma ahlus sunna ba su da matsala da matsalar ceto sun yarda cewa za a yi ceto sai dai bisa sharuɗan nan da ainihin wato aka tabbatar to sannan mun karanta babi na 22 babin da yake magana akan imani da hudowar rana daga mafaɗarta wannan alama ce cikin manya-manyan alamomin tashin alkiyama inda an saba wa rana ta hudo daga gabas misali ta faɗi yamma to akwai lokacin da kawai mutane za su ga rana ta bullo ta yamma ta yo gabas to ranar da aka ga haka to wannan an samu babbar alama cikin alamomin alkiyama sannan kuma wannan yana nuna cewa imanin mai imani wanda bai imani ba sai daidai wannan lokaci to ba zai masa amfani ba aikin kirkin mai aikin kirkin da bai yi aikin kirki ba kafin wannan lokacin har sai da rana ta hudo ta hudo daga mafadarta to shi ma wannan ba zai zama mai amfani ba gare shi wannan yana daga cikin aqidar ahlus sunna wal jamaa sun yarda da haka Allah ta'ala ya ce yauma yati ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha ranar da wani bangare na ayoyin ubangijinka za su bayyana za su zo to imanin mai imani ba zai masa amfani ba wanda bai riga ya imani ba har sai wannan lokaci wanda ba'du ayati rabbika shine kullowar rana daga mafadarta to wannan ɗaya ne daga cikin ayoyin ubangiji da ainihin in suka zo to al'amari kuma ya fara nisa mun karanta hadisi na 104 hadisin abi huraira Allah ya kara masa yadda inda manzo Allah yake cewa alkiyama ba za ta tashi ba har sai rana ta hudo daga mafadarta to da zarar mutane kuma sun ga rana ta hudo daga mafadarta duk mutane za su yi imani to a daidai wannan lokaci ne kuma imanin wanda ya imani a wannan lokaci wanda bai riga ya yi imani ba sai a wannan lokacin ba zai zama mai amfani ba gare shi mun karanta hadisi na 105 shi ma hadisin ainihin wato Safwan bin Asal yake cewa lalle akwai wata kofar tuba a buɗe tana nan a mafaɗar rana tafiyarta tafiyar shekara 500 ba za ta gushe ba tana nan a buɗe dan tuba kenan kofar tuba tana a buɗe har zuwa lokacin da rana za ta hudo za ta hudo daga mafaɗarta to da zarar an samu haka to kuma za a kulla wannan kofa ta tuba za mu tashi kan hadisi na 106 insha Allah qala al muallif rahimahullahu ta'ala yahya wa haddathani al mualla an abi an abi ishaq an wahab ibn jabir عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن الشمس تطلع من حيث يطلع الفجر فإذا أرادت أن تطلع تقاءست حين تغرب بالعمد وتقول يا رب إني إذا طلعت أبت دونك فتطلع على بني آدم فيجري حتى ياتي المغرب فتسلم فيرد عليها وتسجد فينظر اليها ثم تستاذن لها فتجري الى المشرق والقمر كذلك حتى ياتي عليها يوم تغرب فيه فتسلم فلا يرد عليها وتسجد فلا ينظر اليها وتستأذن فلا يؤذن لها فتهبص حتى ياتي القمر فيسلم فلا يرد عليه ويسجد فلا ينظر اليه ثم يستأذن فلا يؤذن له ثم يقال لهما ارجعا من حيث جئتما فيطلعان من المغرب كالبعيرين المقترنين فذلك قوله عز وجل يوم ياتي بعض ايات ربك al'aya, suratul an'am aya ta 158. Wannan isnadin shi ne dai isnadin hadithi na 104 na farkon babin, wato haddathani abi an Ali an abi Dawud an Yahaya, tun daga farkon isnadin har zuwa kan Yahaya duk isnadin duk ainihin wato guda ɗaya ne. To daga kan Yahaya ne, shi kuma Yahaya yake cewa ainihin wato wa haddathani al-mu'alla mu'alla ya zantar da ni wannan hadithin daga abi ishaq daga wahab bin jabir daga abdullahi bin umar abdullahi dan umar yake cewa inna shamsa ta tulu'u rana takan hudo ne min haisu ya tulu'u alfajru inda alfajr yake hudowa daga nan aka saba rana take hudowa daga nan aka bata umarni ta dinga hudowa fa idza aradat an tatlu'a idan tana so ta hudo تقاعصت حين تغرب بالعمد وتقول يا رب إني إذا طلعت أبت دونك سيتاي نفن ذات هودو سيتا تنجابايا حين تغرب أو تروايا حين تضرب بالعمد wato lokacin da za ta ɗan doki wani ginshiki ko lokacin da za ta ɗan yi baya ta tokari wani ginshiki wata ƙulu sai ta ce ya rab ya ubangiji inni idza tala'tu ni ko da yaushe in na fito in na hudo ubittu dunak sai a dinga bauta min a madadin a bauta maka masu bautar rana kenan fatatlu ala waladi adam sai ta hudo wa dan adam fatajiri ta gudana hatta ya ci al-maghrib ta ci gaba da gudana masu bautata mata lokacin da ta hudo suna nan suna bautata mata da haka sai ta ci gaba da tafiya hatta ya ce al-maghrib har sai ta zo ainihin wato mafada fatusallimu sai ta yi sallama fayuraddu alaiha sai a amsa mata sallama wa tasjudu sai ta yi sujada fayunzaru ilaiha sai a saurara mata a saurare ta thumma tasta'zinu laha sannan sannan sai a ainihin wato tusta'zanu laha sannan sai a nema wato sai a bata izini ko kuma thumma tasta'zinu sannan sai ta nemi izini fatajiri ila al-mashriq sai ta sake komawa mahudatta wato ko da yaushe idan ranar za ta hudo ba kawai gaba gadi take hudowa ba sai ta je ta faɗi ta yi sujada ta yi gaisuwa an ba ta dama ta zagaya ta zagayo kafin a ce mata ta ci gaba da gudana to in ta je ta abinan ta tokari yamma ma'ana aka rana ta faɗi kenan sai kuma ta sake komawa gabas da aka washe gari sai ta kuma hudowa in ta sake hudowa sai ta nemi wannan izinin haka sai aka ce wal kamaru kadhalika shi ma wata haka ne hatta ya ce alaiha yaumun haka al'amarin yake har zuwa ranar da wata wani yini zai zo tagarubu fihi da rana za ta faɗi a wannan yinin fatu sallimu sai ta yi sallama kamar yadda ta saba in ta hudo ta je ta faɗi kuma sai ta yi sallama sai a amsa mata sallama to a wannan rana kuma za ta faɗi ta yi sallama fala yuraddu alaiha za ta ji ba a ba ta amsa ba ba a dawo mata da sallama ba wa tasjud za ta faɗi ta yi sujada fala yunzaru ilaiha ba ko kallanta ba za a yi ba za a saurare ta ba wa tasta'dhinu za ta nemi izini fala yu'zanu laha ba za a ba ta izini ba fatuhu basu sai kawai a tsare ta a ce ta tsaya hatta ya ci alkamaru ana nan sai shi ma wata ya zo fa yusallim shi ma ya sallama fala yuraddu alai ba za a yi masa an ba za a amsa sallamarsa ba wa yasjud yayi sujada fala yunzaru ilaihi shi ma ba za a saurare shi ba thumma yasta'dhinu sannan ya nemi izini fala yu'dhanu lahu shi ma ba za a bashi wani izini ba thumma yuqalu lahumma sannan sai a ce da su irji'a min haythu ji'tuma ku koma ta inda kuka zo ku koma ta inda kuka zo fa yatlu ali to a wannan lokacin sai su bullo min al-maghribi daga mafadar rana kalba'irain al-muqtarinain kamar wasu tagwayen raƙuma ma'ana kamar wayansu ainihin raƙuma guda biyu da aka gwama su suka taho tare haka za a gansu sun bullo da rana da wata daga mafadar rana fadhalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam to wannan shine fadhalika kai qauluhu azza wajal wannan shine abinda Allah madaukakin sarki yake nufi da yauma yati ba'du ayati rabbik ranar da wani sashi wani bangare na ayoyin ubangijin ka zai zo to wannan shine wani daga cikin ayo wata daga cikin ayoyin ubangijin ita ce wannan rana za ta hudo daga ainihin wato mafadarta an fahimta ko wannan hadisin dai fi isnadihi wadda a cikin isnadin hadisin akwai wadda akwai makaryaci isnadin yana da illoli mutasalsalatun ba'dha auha min ba'd wato yana da illoli a jere a jere wasu daga ciki sun fi wasu rauni a cikin isnadin hadisin dai akwai abin da ya gabata na hadisi na ainihin wato hadisi na hudu da muka karanta a cikin wannan babi zuwa kan Yahya bin Salam sannan kuma ibn abi zamanin ya ƙara al-mu'alla ibn hilal al-kufi to shi babbar illar wannan al-mu'alla ibn hilal din kadhabun wadda'un bittifaqil ulama'in nuqat wannan ainihin wato al-mu'alla bin hilal dukkanin malaman wato al-ulama'un nuqat malamai masu yin naqadi dukkanin su sun hada kan cewa wannan al-mu'alla bin hilal makaryaci ne mai kyankyasar hadisan ƙarya ka duba almuguni mujalladi na biyu shafi na 316 da at-taqrib shafi na 541 haka kuma a cikin sa akwai an anatu abi ishaq as-sabi'i wannan shi ma a satin da ya wuce ma mun karanta mun bi ta kan wannan ainihin wato isnadin da yazo da wannan ishaq as-sabi'i abi ishaq as-sabi'i mun ce shi ma mutumin kirki ne thiqa wato saduq ne sai dai mudallis yana yin tadlisi kuma ya shahara da yin tadilisi sannan shi kamar yadda nake ta maimaita duk sanda rawi ya shahara da yin tadilisi to ba a karbar hadisin sa in ya ruwaito shi da an ana shine ya ruwaito hadisi da an ina fata an gane to kaga sai aka ce wa haddathani mualla an abi ishaq an wahab kaga shi ya ruwaito shi da an ana haka kuma bayan wannan kuma mukhtaladun malami ne da ya samu ikhtiladi rudewar kwakwalwa kamar yadda bayanin dai ya gabata a baya sannan har wa yau akwai shi wahab ibn jabir al-khaiwani wahab ibn jabir al-khaiwani al-hamdani al-kufi ibn al-madini ya ce wannan mutum shi ma majuhul ne imamu zahabi ma ya ce fihi jahala duk da cewa ibn hajar ya ce makabul mutum ne karbabbe kamar yadda ka koma ka duba almaguni mujalladi na biyu shafi na 390 da takarib shafi na 500 da ainihin wato 84 ina fata an gane da haka wannan hadithin dai shi ma kaga hadithi ne wanda yake bai inganta ba ta fuskar isnadi sannan sun ce kuma akwai nakara a ciki saboda ko wasu maganganu a ce rana ta yi magana a ce kaza a ce kaza ko wasu maganganu waɗanda sun sabawa yanda hadithan annabi sallallahu alaihi wasallam suke zuwa akwai nakara قال يحيى قال وحدثني إبراهيم ابن محمد عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال الليلة التي تطلع من في سبيحتها الشمس من مغربها طولها قدر ثلاث ليال isnadin hadithin dai shine dai isnadin hadithin da ya gabata har zuwa kan Yahaya shi Yahaya yake cewa haddathani Ibrahim ibn Muhammad Ibrahim ibn Muhammad ya bani labari ko ya karantar da ni wannan hadisi shi kuma ya ji hadithin daga Salih maula Tau'ama shi kuma Salih maulat tau'ama ya ji daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda Abdullahi dan Abbas yake cewa al-lailatul lati tadlu fi sabihatiha ash-shamsu wai a daren da wato rana take hudowa a washe garin wannan ranar min magaribiha daga mafadarta duluha to tsawon wannan daren kadaru salatu layalin daidai yake da darare uku wani dogon dare za a yi sannan washe garin kuma maimakon a ga rana ta inda aka saba ganinta ta bullo ta gabas sai a ga ta bullo ta yamma ina fata an gane to wannan shi ma isnadin akwai rauni kuma raunin sosai a ciki na farko dai akwai abu wato wayanda suka gabata a cikin isnadin da ya gabata wato har zuwa kan Yahya bin Salam sannan kuma an samu a cikin isnadin akwai Ibrahim bin Muhammad ibn Abi Yahya al-Aslami Abu Ishaq al-Madani to shi kuma imamu zahabi ya ce da yawa cikin malamai sun yi watsi da hadisinsa wasu ma kuma sun raunana shi saboda ana ganin yana da aƙidar rafidanci da kuma ƙadariyanci ma'ana yana da aƙida ta shi'anci da kuma ainihin wato ‘yan babu ƙaddara ibn hajar ya ce wannan mutum maturuki ne ba a karɓar maganarsa shi ibrahim ibn muhammad ibn abi yahya al-aslami abu ishaq al-madani sannan ka duba almaguni mujalladi na ɗaya shafi na sittin da takarib shafi na casa'in da uku sannan har wa yau akwai salih ibn nabahan maulat tau'ama wanda shi ya ji daga abdullahi dan abbas alhafiz ibn hajar ya ce saduƙun mutumin kirki ne sai dai salih ibn nabahan maulat tau'ama ikhtalada bi akhira a ƙarshen rayuwarsa shi ma ya samu rudewa kwakwalwa ya samu ikhtiladi ibn adi yake cewa babu laifi da ruwayar almajiransa da daddu na farko in suka yi ruwaya ana karba kamar yadda na sha gaya mana duk malamin da ya samu matsalar kwakwalwa daga ƙarshen rayuwarsa to ɗalibansa na ƙarshe-ƙarshen rayuwar tasa wanda suka zo bayan malam ya samu matsala ba a karɓar ruwayarsu amma malaman da suka zo suka yi karatu a wajen malam lokacin yana lafiya kalau bai samu ikhtiladi ba ana karɓar ruwayarsu to shi ma wannan malami ne mutumin kirki amma ya samu wannan matsala ta kwakwalwa ƙarshen rayuwarsa ina fata gane shi Salih ibn Nabahan maula Tawama to shi sa ɗalibansa na farko ana karɓar ruwaya su kamar ibn Abi Zaib da ibn Jurayj wayannan almajiransa ne da daddu tun mala yana lafiya kalau ibn Abi Zaib da ibn Jurayj to waɗannan in suka yi ruwaya daga ainihin wato wannan babban malami Salih ibn Nabahan maula Tawama ana karɓar ruwayar su ka koma cikin at-taqrib shafi na 274 ka kuma duba a tahazib mujalladi na hudu shafi na ɗari hudu da biyar babun babun al'iman babul imanu bi khurujid dajjal babun da ya zo na yin imani da bayyanar dujal قال محمد ابن أبي زمن رحمه الله يتي وأهل السنة يؤمنون بخروج الدجال ahlus sunna gaba ɗaya sun yi imani da bayyanar dujal a azanallahu wa iyyaka min fitnati Allah maɗaukakin tsarki ya tsare mu da kuma kai ɗan uwa daga fitinar dujal amma lallai dujal sharru ga'ibin yuntazar lallai dujal gaskiya ne kuma zai bayyana yana daga cikin alamatu sa'a ahlus sunna sun yarda da haka وحدثني سعيد ابن فحلون عن العكي عن ابن بكير قال حدثنا مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات wannan shine babi na 23 a cikin wannan littafi babin imani da bayyanar dujan yake cewa ibnu abi zamani ne yake cewa sa'id bin fahlun ya karantar da ni wannan hadisin shi kuma ya jiyo daga akki shi kuma akki daga ibn bukair shi kuma ibn bukair yake cewa malik ya zantar da mu wannan hadisin daga abi zubair al-makki shi kuma daga tawus al-yamani tawus al-yamani shi kuma daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda abdullahi dan abbas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum hadha ad-du'a manzon Allah ya kasance yana karantar da su wannan addu'a kama yu'allimuhum surata min alquran kaman yanda yake karantar da su sura daga cikin alqur'ani yaqul yana cewa allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam ya allah ina neman tsarin ka daga azabar jahannama wa a'udhu bika min fitnatil qabr ina neman tsarin ka daga fitnar kabari wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal kuma ina neman tsarin ka daga fitnar dujal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat kuma ya Allah ina neman tsarin ka daga fitinar ainihin wato rayuwa da ta mutuwa to ya annabi zai nemi tsari da abin da babu kaga wannan addu'ar ta neman tsari daga dujal ya tabbatar da cewa dujal gaskiya ne akwai dujal ina fata an gane wannan hadisi ne sahihi kuma imam malik ya fitar da shi a cikin muwatta mujalladi na 1 shafi na 168 ta hanyar sa kuma al-imam muslim ya ruwaici hadisin a cikin ya ruwaito hadisin a cikin sahihin littafin sa ainihin wato a mujalladi na ɗaya rakam na ɗari biyar da casa'in daga abin zubair bihi haka imam muslim wa ƙalil imam muslim ake ba bayan imam muslim ya kawo wannan hadisin sai ya ce balagani anna ɗawusan ƙala libnihi labari ya same ni cewa ɗawus ya ce wa ɗansa a da'auta biha fi salatik kana yin addu'a da wannan addu'a ko a cikin sallaka faƙala la sai ce a'a qala a'id salataka yace to ka sake sallaka kaji magabata ko eh Dawus ibn Kaysan al-Yamani yake tambayar dan sa yace wai in kai sallah kana neman tsarin Allah daga waɗannan abubuwan kuwa sai yace a'a sai yace to ka sake sallah li'anna Dawusan rawahu an thalathatin aw arba'a saboda Dawus ya ruwaci wannan hadisin daga mutum uku ko kuma mutum hudu da haka hadisi ne wanda yake sahihi da haka hadisi ne kuma da yake tabbatar da ainihin wato dujal gaskiya ne akwai dujal وحدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا الحسن ابن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة رضي الله عنه قال يتي سمعت أبا هريرة يقول يتي ناجى أبو هريرة هنا شوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala uhaddithukum anid dajjal kuna so in ba ku labarin dujal hadithan lam yuhaddith bihi nabiyyun qabli irin labarin dujal din da babu wani annabi da ya taba bada irin wannan labarin kafin ni innahu shi fa dujal din nan a'awar mai ido ɗaya ne wa innahu kuma hakika shi dujal yaji'u ma'ahu mithlul janna wan nar lokacin da yake neman kwastomomi yake neman mutane lokacin da zai zagaye duniya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai zagaye duniya kaf dinta a cikin kwana 40 amma kwana ɗayan kwana ɗaya na farko na dujal daidai yake da shekara guda da haka za a yi ta wani, wani dogon dare da dogon yini za a yi tsawon shekara guda gari bai waye ba ko kuma dare bai yi ba har sahabbai suka tambaya to ya za mu yi sallah da azumi ce sai dai ku dinga aunawa kun san cewa sallar asuba ana yin ta karfe biyar da kwata to shikenan in lokacin sanyi ne in kuma ba lokacin sanyi ba ne karfe kaza to sai dai ku dinga wannan kintacen idan da azhar ne kun san karfe kaza kuke da la'asar karfe kaza kuke sallah sannan inda azumi ne kun san awa kaza kuke ba tare da kun ci abinci ba to daga lokacin sai ku kama bakin ku tsawon wannan awoyin sai kuma kowa ya ci abinci amma maganar kaga rana ta faɗi ba ta faɗi ba wani dogon yini za a yi har sai daidai da shekara guda sannan in an gama wannan dogon yinin sannan kuma yinin sa na biyu daidai yake da wata guda in ka auna awoyin da za a yi a wannan yinin daidai yake da awoyin wata guda kwanansa na uku kuma daidai yake da sati guda rago kwanakin kuma sai su dawo irin kwanakinmu da muka saba zai zagaye ko'ina zai shiga ko'ina banda makka da madina kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma yana tafa da wani abu mai kama da aljanna yana tafa da kuma wani abu mai kama da wuta ma'ana yana tafa da wato ma'ahu mithlul janna yana tare da kamar aljanna da kuma kamar wuta fallati ya ƙulu inna aljanna wannan da yake cewa ita aljanna ce in ka bi shi zai saka a ciki fahiyar nar ita ce wutar duk wanda ya bi shi ya tsoma shi a wannan aljannar tasa to ba aljanna ya tsoma shi ba wutar Allah ya danna mutum wallaci ya ƙulu inna hannar wannan kuma da yake tsoratar da waɗanda suka ƙibin sa yake ce musu wuta in sun ƙibin sa ya jefa su ciki to fa hiyal janna wannan ita ce aljanna duk wanda suka bujire masa ya jefa su a wannan wuta to aljannar Allah ya kai su wa inni unzirukum bi haqiqa ni ina gargadin ku game da dujal kama anzara bihi nuhun qauma kaman yanda annabi nuhu ya gargadi mutanansa dujal to ni ma ina muku gargadi da jan kunne ku yi hatara da dujal ina fata an gane wannan hadithin isnadinsa yana da rauni duk da cewa hadithi ne sahihi ta wata hanyar saboda a cikin isnadin akwai ishaq at-tujibi shi ma wannan ishaq ishaq at-tujibi bayanin sa ya gabata sannan wa fihi da'afun muhtamal haka a cikin isnadin akwai muhammad ibn wadah al-yashkuri shi ma bayanin sa ya gabata tun a farkon littafin amma ragowar rijal din kuma thiqat ne wayannan su ne kawai suke da damuwa a cikin isnadin amma ragowar mutanen da suke cikin isnadin mutanen kirki ne amintattu ne to alhamdulillah hadithin kuma imam muslim ya fitar da shi a cikin sahihin littafin sa mujalladi na hudu shafi na wato hadithi na 2936 ta hanyar muhammad ibn rafi yake cewa haddathana hasan ibn muhammad haddathana shayban an yahya bihi da haka wannan hadithin shi ma hadithi ne wanda yake ya inganta ta fuskar isnadi ta wata hanyar ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ومحمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح الدجال بين ظهراني الناس فقال إن الله ليس بأعور وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة ابن أبي شيبة يتي أبو أسامة يا كرنت دمونا حديث da Muhammad ibn Bashir Muhammad bin Bashir da Abu Usama suka ce su ma Ubaidullahi ibn Ubaidullahi ya ba su labarin wannan hadisin daga Nafi' shi kuma na fiyo daga abdullahi dan umar abdullahi dan umar yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zakar al-masih ad-dajjal ya ambaci kissar dujal baina zaharanayin nas a gaban mutane a bainar jama'a manzon Allah yayi bayani game da dujal fa qala sai yace inna Allah laysa bi'awara dujal zai zo muku ne a matsayin shi Allah ne duk irin abubuwan da ka san Allah ta'ala ne yake da ikon yi to dujal zai yi cikin waɗanda Allah ya masa istidraji a ciki kamar saukar ruwan sama ba za ku yadda ba sai kun Allah shine mai saukar da ruwan sama in na saukar da ruwan sama za ku yadda zai ce sama ta yi ruwa har da kashewa da rayawa an ce zai kashe mutum ɗaya duk da cewa shine zakaran gwajin dafi daga shi inda zai kashe wani ba zai tashi ba amma dai dan fitinar da jarabawar ta tabbata zai kashe wani mutum ya yanka shi ya tsarga shi gida biyu sannan ya ce ya tashi kuma a ga ya tashi wa yake raya matacce banda Allah to shi sa aka ce fitina shi sa dujal aka ce fitina ne al'amarinsa saboda duk yanda kake tsammanin al'amarin ya wuce tunaninka shi sa sahabbai sun tsorata game da dujal annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani annabi cikin annabawa da bai gargadi mutanensa ba game da dujal to kuma gashi mu ne al'ummar ƙarshe a zamanin a lokacinmu zai bayyana ma'ana a cikin al'ummar nan ta annabi sallallahu alaihi wasallam tunda ita ce ta ƙarshe su kam ragowar kaga Allah ta'ala sun tsoratar da al'ummar su annabi nuhu annabuwa ne amma duk bai bayyana ba a lokacin su domin yana daga cikin alamatu sa sai ƙarshen zamani an fahimta ko to sai annabi yake musu specifying ma'ana yake musu bayani dan su gane Allah maɗaukakin sarki ga sufofinsa shi sa duk mai karatun alkur'ani ya sha sunna ya koshi dujal ba zai iya batar da shi ba da izinin Allah saboda sufofin Allah kana ta karanta su a cikin alkur'ani kana ta cin karo da su a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu da haka ya wani makaho mai ido ɗaya zai zo ya ce ma shine Allah kuma ka rudu domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah laysa bi'awara Allah ba ido ɗaya ne da shi ba wa innal masiha dajjal shi ko dujal a awarul ainil yumna makaho ne baya gani idan dama ka anna ainahu kamar idansa inabatun tsafiya wato a wata ruwa inabatun tsafiya kamar inibi ne da ya fito daga cikin sauran inibai in ka ɗauko dodon inibi za ka gansu wasu a jere kamar carbi sai ga wani shi kuma ya ballako ya fito to haka idansa shi ma ya bankaro ya fito wato ba daidai yake da fuskarsa ba da kaga irin wannan to ka san wannan ba Allah bane dujal ne a wata ruwaya kuma ka ce ka anna ainahu inaba kai ka ce inibinsa ya wato idansa yayi kama da kwayar inibi dafi'a wanda kuma hasken idan ya tafi baya gani da wannan idan makawo ma'ana baya gani da wannan idan ga idan yayi kama da wannan ko ka ce inibin da ya bankaro ya fito waje sannan kuma baya gani da wannan idan shi yasa aka ce idansa na dama baya gani to wannan sufa ce ta dujal ba sufa bace ta Allah subhanahu wataala da haka isnadin wannan hadisin shi ma kaman wanda ya gabace shi ne cewa ainihin wato akwai dan rauni a cikin isnadin amma matanin ya inganta ta wasu hanyoyin kuma an yi takharijin wannan hadisin a baya wato a hadisi na 23 قال وحدثني وهب عن أحمد ابن خالد عن الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إمام الزهري إمام الزهري شيخ إمام مالك كنا مالم إمام مالك يتي أخبرني عمر بن الثابت الأنصاري يتي عمر بن الثابت الأنصاري يا بان الأباري أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره yace wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس من زن الله صلى الله عليه وسلم ياتي ومتاني وهو يحذرهم فتنة الدجال ينا صورة الدمتاني قمد فتنة الدجال إنه لن يرى أحد منكم ربه يتي بزي تبيوا بطيدة تشنكو يقو بنجزن سعنا الدنيا حتى يموت حتى يموت يموت shi yasa annabi Musa da yace zai ga Allah Allah yace lan tarani walakin inzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace innahu yanda al'amarin yake lan yara ahadun minkum babu wani ɗaya daga cikin ku da ya isa ya ga rabbahu ubangijinsa a nan duniya hatta ya mutu har sai ya mutu da haka wani mutum ya bayyana ya ce maka shine Allah to kar kama tuno da wannan hadisin kakka rudu ba wanda zai iya ganin Allah madaukakin sarki da idanunsa har sai ya mutu ma'ana sai an ji alkiyama wa innahu maktubun baina ainihi kafirun annabi ya sake fito da wata sufa ta dujjal ya ce tsakankanin idanunsa guda biyu an rubuta kafirun aka duk masu imani za su gani gashi na tsakanin goshinsa tsakanin idanunsa an rubuta kafiri ne ya qara'uhu man kariha amala duk wanda yake kyamar aikin dujal to zai iya karanta wannan abin da aka rubuta a goshinsa ina fata an gane wannan hadithin shi ma hadithi ne wanda yake sahihi Abdulrazzaq ya fitar da shi a cikin al-musannaf da wannan isnadin a mujalladi na 11 hadithi na 2820 a haka Imam Muslim a cikin sahihin littafin sa mujalladi na 4 hadithi na 2245 ta hanyar Ibn Wahab daga Yunus daga Ibn Shihab wa alam anna jahalatu sahabi la tadur karka ji an ce ya jiyo daga wani cikin sahabbai ai kaga cewa aka yi Umar ibn Thabit al-Ansari ya ce anna ba'd ashabi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akhbarahu wani daga cikin sahabban manzon Allah ya bashi labari waye wannan wani bai faɗa ba to a ka'idar malaman hadisi jahalatu sahaba la tadur mun sha maimaita wannan ka'idar anan ko rashin sanin sunan sahabi a cikin isnadi baya cutar da hadisi domin mu a aqidar mu as-sahabatu kulluhum udulun sahabbai dukkaninsu mutanen kirki ne ba wanda ake tuhuma da haka in dai hadisi ya kai kan sahabi to ya tsallake ko da ba ambaci sunan sahabin ba a cikin isnadin qala wa haddathani abi an ali an abi daud an yahya qala haddathana al mualla ibn hilal an ali ibn zaid ibn judan an yusuf ibn mihran an ibn abbas radiyallahu anhuma qala قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبد الله دان عباس yake cewa sayyidina Umar bin al-Khattab ya ce innar rajama haddun min hududillah jefe mazinacin da yake ya taba yin aure wannan haddi ne daga cikin haddodin Allah madaukakin sarki fala tuftanna anhu kar a fitine ku a raba ku da shi kada wani yazo ya ce babu wata aya da tace akwai rajumu kar wani ya zo ya fitine ku ya hana ku yin imani da rajamu ko ɗabbaka ainihin haddin rajamu fa innahu domin yanda sha'anin yake sayati qaumun wasu mutane suna nan zasu zo zasu bayyana yukadhibuna bir rajmi zasu ƙaryata rajmu su ce basu yadda babu wani rajmu wa bid dajjal zasu ƙaryata dujal su ce ba wani dujal wa bil mizan zasu ƙaryata mizani sikelin au wa bil za su ƙaryata tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa bi tulu'i shamsi min magharibiha za su ƙaryata hudowar rana daga mafadarta wa bi shafa'a za kuma su ƙaryata game da ceto wa bi aqwamin yakhrujuna minan nar za kuma su ƙaryata game da mutanen nan da aka ce za su fito daga wuta daga ceto da za su samu wannan isnadin wannan hadisin maudu'i ne hadithin isnadinsa isnadin ƙarya ne sannan matanin kuma shi ma matanin da'ifi ne domin ya zo a cikin isnadin akwai alhilal almu'alla ibn hilal shi kuma kaga mun karanta a farko-farkon karatunmu cewa hilal a mu'alla ibn hilal wadda kazzab bittifaqin nuqat malaman da suke naƙari duk sun haɗa kan cewa wannan mu'alla al-mu'alla ibn hilal din maƙaryaci ne mai kuma kirkirar hadisan ƙarya bayanin sa ya gabata kazalika sanadu musalsalun bi du'afa haka in ka kalli isnadin hadisin di ya jero raunana a ciki wal mutakallamu fihim ya kakkawo inda maganganu malaman hadisi duk sun yi maganganu a kansu famin shaikhil musannif tun daga kan malamin shi ibn abi zamanin mahaifinsa kenan har zuwa kan yahya bin salam mutakallamun fihim duk wa'annan an yi maganganu akan su kuma duk mun tattauna a baya banda abu daud wanda abu daud shi kuma takaddama bayanu halihim banda abu daud su sauran duk an gaya maka bayanin halayensu a can baya sannan a wannan isnadin an samu kuma aliyu bin zaid ibn jud'an al-qurashi to shi kuma aliyu bin zaid ibn jud'an al-qurashi shi ma malamai da dama sun raunana shi kamar su imam ahmad bin hanbal kamar ibn ma'in kamar ibn qattan kamar ibn abi hatim da imam ad-darqutni da wasunsu duk da cewa al-ijli da waninsa su kuma sun wasaka shi sun ce thika shi zaid aliyu bin zaid bin jud'an ibn khuzaimah shi kuma sai ya ce la ahtajju bihi gaskiya ni bazan yi hujja da hadisin Ali bin Zaid bin Jud'an ba li su'i hifzihi yace saboda ba shi da hadda mai kyau Imam Zahabi yace salihul hadith yace hadisin sa salih ne Ibn Hajar ma yace kuma da'ifi ne yakan rubuta hadisansa amma baya yin hujja da su ka koma cikin ajjarhu wa ta'dil mujalladi na bakwa na shida shafi na 186 da kuma adda daga dara qutni ka kuma duba tahzibul kamal shi ma mujalladi na biyu shafi na 967 da tarihu thiqat na ijili shi ma shafi na 346 da tahzibul tahzib mujalladi na bakwai shafi na 322 da almuguni mujalladi na biyu shafi na ainihin wato dubu ko abin nan shafi na dubu hudu da ɗari biyu da sittin da ko rakam na dubu hudu da ɗari biyu da sittin da biyar da kuma takarib sabha ta ɗari hudu da ɗaya haka har wa yau a cikin isnadin akwai yusuf ibn maharan albasari ba wanda ya yi ruwaya a wajensa sai ibn juda'an dinnan wa huwa layyinul hadith shi kuma hadisinsa yana da rauni shi ma ka koma cikin at-taqrib صفحة تدري شدة دشابيو دا التهذيب مجلد نشاء دي شافي ندري أكو دا عشرين دا هدو دا haka wannan hadisin madaruhu duk in ka koma magangarar hadisin tana komawa ne kan Aliyu bin Zaid bin Jud'an daga Yusuf Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad mujalladi na 1 shafi na 23 Ibn Abi Shayba a cikin Al-Musannaf mujalladi na 12 shafi na 82 Ibn Abi Asim a cikin As-Sunnah mujalladi na ɗaya rakam na dubu rakam na ɗari uku kai da arba'in da uku al'ajuri a cikin shari'a shi ma a sabha ta ɗari uku da talatin wa fi ba da alfazihim ikhtilaf duk da cewa akwai ɗan bambanci akwai saɓani a cikin lafuzzansu al'allama albani rahimahullah a cikin ta'aliƙinsa ga wannan hadithin a cikin zilalul janna mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da hamsin da biyu sai ce isnaduhu da'ifun isnadin wannan hadisin yana da rauni من أجل علي ابن زيد ابن جدعان سيء الحبس yace saboda Aliyu bin Zaid ibn Juda'an ba shi da hadda mai kyau ina fata an gane wala alla ikhtilafa min ibn Juda'an addal ala su'i hibzi me yiwa wannan bambance bambancen da aka dinga samu na ruwayar zuwa ga daga shi ibn Juda'an wannan yana nuna rashin kyan haddasa ina fata an gane saura mun ci na mun ce hudu? babun babi na ashirin da hudu yanzu mun ji dujal gaskiya ne bayyanarsa haka ne kuma ga irin sufofinsa babi na ashirin da hudu mala ya ce babun fil imani bin zuli isa babin imani da saukowar annabi isa alaihi salam wa qatlihi dajjal da kuma kashe dujal da annabi isa zai yi ma'ana wannan fitinannen bawa dujal za su yi aran gama da annabi isa alaihi salam annabi isa ne zai kashe dujal ala muhammad muhammad ibn abi zamanin rahimahullah yake cewa ahlus sunnati yu'minuna bi nuzuli isa ahlus sunna sun yi imani da cewa annabi isa zai sauko dama bai mutu ba wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa qatlihi dajjal kuma sun yi imani da cewa shine wanda zai kashe dujal wa qala azza wa jal Allah mai girma da dauka ma ya ce wa innahu la ilmun lis-sa'ati fala tamtarun biha wattabi'un hadha siratun mustaqim wa innahu haqiqa shi annabi isa la ilmun lissa'a alama ne na zuwan alkiyama da zarar annabi isa ya dawo ya sauko to alama ce cikin alamomin tashin alkiyama shi yasa akwai kirar wa innahu la alamun lissa'a an gane ko wa innahu la ilmun lissa'a alama ne shi na zuwan tashin alkiyama yani isa wa qala Allah ta'ala cikin suratu an-nisa kuma cewa wa in min ahlil kitabi babu wani kirista babu wani ahalul kitab illa la yu'minan nabihi face sai yayi imani da annabi Isa qabala mautihi kafin mutuwar annabi Isa yani qabala mauti Isa qala wa haddathani abi an ali an abi daud an yahya qal haddathani khalid an al-hasan قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات كو لعلات النبي صلى الله عليه وسلم يكتوى النبوة ينقواني واتو uba ya haɗa su uwa kowa da tasa abinda ake nufi ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid shari'o'insu daban-daban ne amma tauhidinsu da su guda ɗaya ne shine ake nufi da al'anbiya'u ikhwatul li'allatin fassarar wannan shine ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid ummahatuhum ba wai iyaye ba shara'i'uhum shari'o'insu sun bambanta shari'ar annabi wane ta bambanta da ta annabi wane amma wa dinuhum wahid aqida su guda ɗaya ce ta Allah da tauhidi duk gaba ɗaya annabawan Allah malakum min ilahin ghairu malakum duk wanda yazo haka yake ga wa al'ummarsa ba ku da wani abun ubangijin bauta sai Allah madaukakin sarki to shi yake nufi da al'anbiya ikhwatul li'allat wa ana aula an-nas bi Isa ibn Maryam ni na fi kiristoci cancantar annabi Isa dan Maryam ni ne mafi cancantar mutane game da Isa ibn Maryam innahu domin yanda sha'anin yake laisa baini wa bainahu nabiyyun kun ga muna da kusanci da shi babu wani annabi tsakani na da shi daga annabi Isa alaihi salam sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa innahu nazilul la mahala annabi yace kuma annabi Isa zai sauko babu makawa fa idza ra'aytumuhu fa'rifuhu idan kun ganshi to ku gane shi ga sufarsa fa innahu annabi Isa rajulun marbu'ul khalq mutum ne mai matsakaiciyar halitta shine marbu'ul khalq tsayinsa raba wato shi ba dogo bane ba gajere bane wato mai matsakaiciyar halitta ne baina mumassarataini ila al-humrati wal bayan yana sanye da kaya ila al-humrati kayan yana karkata zuwa ga jajajaja wal bayadi da kuma fari ka hatta kayan da annabi Isa zai sauko da shi daga sama lokacin da zai dawo duniya to annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa irin kalar kayan sabdun ra'asi sannan mai sakaccen gashin kai ne ba dunkulallen gashin kai ne da shi irin nawa ko irin naka ba sabdun ra'as ka anna ra'asahu ya qaturu ma'an kamar kansa yana digar da ruwa yana yalki yana sheki haka zaka kamar yana digar da ruwa wa illam yusibuhu balalun kuma babu wani danshi ko ruwa da ya taba shi haka yanayin sufar annabi isa take idan annabi isa ya zo fa yaksiru saliba zai kakkarya cross duk inda ya ga gicciye ko cross to zai karya shi wa yaqtulul khinzir zai kashe alade wa yuqatilun nasa alal islam zai yaki mutane sai an tabbatar da musulunci fa yuhliku Allahu fi zamanihi al-milala kullaha Allah zai halakar da duk wata aƙida da duk wani addini ga baki ɗaya a zamaninsa gairar Islam in ba musulunci ba. Wa hatta taqa al'amanatu fil ard har sai an samu zaman lafiya da aminci a ban ƙasa. Wa hatta yarta al'asadu ma'al ibul, saboda zaman lafiya da aminci sai an wayi gari ga raƙumi ko raƙuma da zaki a cikinsu suna ta kiwonsu. ba ruwan zaki da raƙuma yana kiwonsa suna kiwonsu wannu muru ma'albaƙar saboda zaman lafiya da aminci in annabi isa ya dawo za ka ga damusa a cikin shanu tare da shanu wazi'abu ma'alganam ka ga kura a cikin garken awaki da tumaki lafiya lau kowa yana yin business ɗinsa ba ruwan kura da su ba ruwansu da kura wa yal'abul gilmanu bil hayyat kananan yara za ga suna wasa da mucijiya la yadurru ba'dhum ba'dhan ba mai cutar da kowa saboda aminci mala ba wai dan adam ya cuci dan uwansa ba a wa'annan dabbobin da tsakaninsu da dan adam za ga ba a zama lafiya ba shiri to amma za a zo a dinga haduwa a ce yaro ya dauki muciji ba zai masa komai ba a ce ga kura ga akuya ka duba wannan irin combination ina fata an gane amma kura ba za ta yi abin nan ba ina fata an gane kala muhammad muhammad ibn abi zamani ne ke cewa asiyabul mumassaratu can ya ce yana sanya bainal mumassaratain to asiyabul mumassara hiya allati fiha sufratun khafifa shine kayan da yake da dan ratsin ja haka kadan sannan kuma ga haske ko fari shi ake kira da ainihin wato mumassara ina fata an gane to wannan hadisin lokaci yayi kuma ina ganin a takaice dai hadisi ne mai rauni saboda akwai irsali a ciki ban sani ba ko muka zo zamu dan faɗi darajar hadisin kafin mu shiga darasi na gaba insha Allah amma dai wannan shine ma'anar hadisin hadisin isnadin sa yana da rauni ina fata an gane to sai mu tsaya akan akan wato takharijin hadisin insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik